بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na asabar 25 ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1946 wanda ya je 28 ga watan Septamba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna a cikin babul idaini babi da malai kullu mana domin ya kawo mana hadisai da suke koya mana yanda zamu yi sallar idi da kuma wasu tanaje-tanajen musulunci game da wannan sha'ira babba muna hadisin 151 hadisin bara ibn azim za mu kara karanta wannan hadisi insha Allah sai mu ci gaba da sharhi da muka fara mala cewa an al-bara ibn azim radiyallahu anhu ma qal خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك وانا حديثي ني دقى البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال يتي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى manzo Allah yayi mana khutba ranar Idi na babban sallah ba'da salati yayi ta bayan sallah fa qala sai manzo Allah yace man salla salatana duk wanda ya salla irin wannan sallan tamu ta idi wanda saka na suka na kuma ya yanka irin yankanmu bayan sallah kuma faƙada asaban na suka to kuma ya dace da wato layya da ya yi wa wanda suka ƙabla salati duk wanda ya yanka kafin sallah fulani suka lahuto ba da lada na layya faƙala abu burda bin niyar sai wani sahabi hani ibnu niyar abu burda wanda yake dan uwan mahaifin dan uwan mahaifiyar bara bin azib ne yace ya rasulullah ya manzon Allah inni nasaktu shati qabla salah lalle ni na yanka wato abun yanka ta kafin in yi sallah wa arabtu anna al-yawma yawma aklin wa shurb saboda na san a yau rana ce na ci da sha wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yadhbahu fi baiti kuma na so ya zama wato abin da zan yanka abin yanka na ya zama shine farko abin da za a fara ci a cikin gidana a wata ruwaya ma yana cewa a cikin gidana da kuma wanda suke makwabtaka da ni baza bahtu shati sai na yanka wato abin yakantawa wata gaddaitu qabla an ati as-salah na kuma karya kafin in fito sallah qala sai manzo Allah ce shatuka shatu lahmi yace wato abin yankanka abin yanka ne kawai na nama amma dai baka dace da wannan ibada ta layya ba qala ya rasulullahi fa inna indana alaqan sai ce ya mazala ina muna da wata karamar dabban karama ce amma shine alaq wanda bata kai shekara ba ko a tinkiya ko kuma a daga cikin dangin awaki wa hiya habbu ilaina min shataini kuma wannan wannan dabba ta fi soyuwa a wajen mu akan ma wato tumakai guda biyu ko kuma awakai guda biyu a farjizo a fatajzi wa anni wanda za ta isar min in makofe makofin abu da na yanka qala sai manzo Allah ce na'am za ta isar maka walan tujza an ahadin ba'daka amma ba za ta ƙara isar ma wani bayan ka ba daga yanzu wannan shi kadai samu rukusan kuma shi kadai zai shiga ya dauki abinsa a wannan hadisi a mun fara sharisa a wancan sati hadisi ne da a kusan madar ɗinsa inda yake kai kawo na isnadinsa yana kan amir ibn sharahil ash-sha'bi daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhuma a wannan lafazin da bana ya kawo lafazi ne na mansur ibn mu'tamir lafazin na mansur ibn mu'tamir akwai magana da muka fara yi sabanin malamai akan hukuncin sallar idi dan mana bazalla ce ban sallah salata na wanda ya salla irin wannan sallar tamu a me hukuncin wannan sallar da mazala ke cewa wanda ya yi ta wasu daga cikin ahana daga cikin wato ɗimbin dalle da suke da shi suka yi hujja da ire-iren waɗannan hadisai da suke nisashe da mutane su sallar idi akan umarni ne na wajibi wannan wajibi ne wannan shine mazhabin ahana amma jumhurin malamai kamar su malikiya kamar su shafi'iyya sun tafi akan cewa sallan idi guda biyu dukkan su wato sunna ce muakkada sunna ce masu karfi idan mutum kai tsaye bai yi ba to ba za a ce mashi yayi zinubi ba imam ahmad hanabila a cikin abin da yake mashhurin mazhaban sa da wasu daga cikin kuma yan shafi'iyya su ma su suna cewa ne fardun ni alal kifaya aka ce fardun alal kifaya shine idan aka samu duka al'ummar musulmi ba aka ko a gari kar mu ce al'ummar musulmi a gari a samu musulmi baki da yan garin ba wanda ya sallar idi gabaki da a garin babu dalili kuma to duk an yi zunubi ka kamar sallan kamar haji haji da za a sama wata shekara nan a ce al'umma musulmi ba wanda ta iya aikin haji baki daya to da an shiga uku dan an shiga wani wato tare da yi tsakanin mu da ubangiji wannan abin da wasu su je wasu su dawo duk tsadan shi to wannan suna suna wato dan fitar da mu wajen ubangiji to shi ma wannan abin da yake mashhuri a mazhabin Hanabila ɗaya daga cikin wayoyi da ake rubuta daga Imam Ahmad sun dauki Idi a matsayin fardul fardul ni'al kifaya fardul ne min furudul kifaya suna cewa a dai samu a gari dole sai an yi shi kuma aka samu wasu dungurun garin basu yi ba to wannan abin da suka yi sun yi zubi babban zunubi wannan shine fardul kifaya to amma su ahna kamar yadda muka faɗa a wancan sati su sun tafi akan cewa wannan wajibi ne duk wanda bai yi ba ba ma maganar wa a ce wai zaka idan wasu suka yi sun dauke maka bakai a kowa da kowa ta shafe shi in dai wato kai mazaunin gari ne kuma ka shiga cikin da musulmai to wajibi sai mutum ya fita ya fita in bai fita ba to ya sa'a ma ubangiji kuma yana da zunubi a wannan shine ra'ayinsu daga cikin dalilan da suka kawo shine hadisin ummu atiya na zo mu karanta a gaba mazala ya yi umarni a fito da mata ƙanana da wanda suke ‘yan mata ne ba su dare ma da balaga ba abinda aka sani da al'umma mai mutunci ba sa barin mata ƙanana suna yawon kana kaina suna yawo a gari mutum da har mazala ya ce a fito da su umar azai take cewa mazala ya ba da umarni cewa a fito da al'awa ta wazatul hudur wa amara al-huyyad an ya'tazinna musallal muslimin ya haba ma har waɗannan 'yan mata ba har masu haila aka ce su fito gaga suka ce wannan yana nan muka abin fa ba da iya da girma ba magana ce da a ce wai a wata sunna ce ba ba zan hazai ce a fito da mata mata su juma'a ma ba zullu bane akan su amma duk da aka ce su waɗannan a fito da su sannan kuma zalla ya ce har ma mai haila wacce ba ta sallan ba ta fito amma illa iyaka ya ta ta kaurace ma inda musulmai ke sallah ta tsaya a gefe saboda halarci wannan taro mai albarka kaga wannan ashe sha'ira ce min sha'air islam sha'ira ce babba wanda yake idan mutum bai yi ba yana da zunubi a ra'ayin su su Abu Hanifa da wanda suka bar ra'ayin sa to mu mashhuri a mazhabin mu kamar da muka faɗa shine suna ce muakkada mu malikiya abinda muke cewa suna ce muakkada kamar yanda al-qadi Abdul Wahhab da kuma yake faɗa cikin al-ma'ura da kuma al-ishraf ala nukati masail al-khilaf yana cewa hiya sunnatun muakkada wani a cikin ma'una ya fada ya ce wa hiya sunnatun mu'akkada li amrihi biha wa haddihi alaiha wato sunna ce mai karfi yin idi guda biyu saboda mazala ya umarni da ayi wannan idi din sannan kuma mazala ya nasa shi da al'umma kan su rika yin idi to wannan wani abu zai baka mamaki ya ce sunna ce mu'akkada kuma ya kawo dalilin wadabi abin da ya fada shine li amrihi biha mazala ya umarni kaga mazala ya umarni wannan asalin umarnin mazala musamman game da ibada ibada ijma'i na malamai ko abinda malamai suka tabbata akai shine idan mazala ya umarni akan wata ibada to wannan ana daukan wannan umarnin asali a matsayin wajibi ne sai in akwai dalili amma kaga wannan shine abin da shi kuma alqabi ya faɗa a nace li'amrihi biha saboda yanda ya umarni da shi sannan abu na biyu kuma saboda almuwazaba da aka samu muwazaba da aka samu mazana yana yawan yi wasu malamai sun yi hujja da wannan akan wato hujja na na wajabci to amma su abin da malikiya ke faɗa kamar da na gani alqazi abdul habib ya kawo yana cewa saboda ita wannan sallan ba ta da kiran sallah ba ta da iqama sallar idi to kuma abin da baka saba sani shine sallah ba ba farilla ba ita ce ake cewa ba ta da iqama ba ta da ba ta da kiran sallah saboda haka sai ya zama abin da ya dace da ita shine ta zama ta zama sallah ce wacce ba ba wajiba ba in mutum bai yi ba ba za a ce yayi zinubi kai tsaye ba to a to wannan kaga akwai watakila wasu su munakasha da shi alqabi a wannan magana da ya faɗa cewa da ya babu kiran sallah babu iqama a to amma kare ya manta cewa to ai kiran sallah ana yi saboda kira mutane ne to kuma wannan shine gangamin da manzo Allah yayi na Ummu Atiya cewa amarna Rasulullahi an nukhrija fil idaini al awatiq wa zat wa zawat al qudur ai wannan gangami akai in ba kira su bai na sani gangami akai kira sallah shi ma dama wannan gangamin ake yi haka zalika da yace babu iqama a fitan jama'a yayin da jama'a suka fito du ana jin takun tafiyan su wannan ya wadatar da kai ba sai an yi iqama ba sai an kira sallah ba shi ma wannan kiran su ne akai jariru almusulmina ila musalla din sannan kuma banda wannan akwai akwai akwai kabarbari da ake yi kabarbari da ake ma aida aida da ana bude baki haka ana yin kabarbarin jama'a na ji to wannan shi kashi aika man wannan ne na kiran mutane a zo a tafi sallah sadaka wannan maganar na shi malam anan alqadi abdul wahab cewa babu iqama babu wannan wannan wato wasu daga cikin malamai ba su karɓa wannan maganar ba don ba zai zama hujja ba ibara na abu abu muhammad ibn abiz al-qayrawani shi cewa ya sunnatin wajiba a cikin risala yace sunnatin wajiba shi haka ya kira abu yace sunna ce kuma wajiba a to kuma yadda muka faɗa wani lokaci a malikiya muka aka iya shi kashi ma dai mai risala yakan yi itlaqin wani lokaci sunnatin wajiba akan abin da ke wajibi kamar da zamu zo magana kan maganar da yake kan udhiyya udhiyya ba ta mata sunnatin wajiba amma can kaje karwar tafusa na annawadir sai ce shi wajibi ne a wajensa wato haka ke fassara maganar imam malik ba wai a wajensa ba haka ke fassara maganar imam malik to da maganar imam malik ta zama mujmala ta zama wato ta zama vague sosai ba ba iya dan gano me yake asali yake magana ba a za ta iya zama anan ya kira ta sunna saboda in an lura sunna ce mazala ne ya sunna ta mana wannan abin wajiba kuma asalin shari'a kenan wanda bai yi ba yayi zunubi za kuma ta iya zama kuma yana magana ne akan sunna ce mu akaran shi ma ibaran malik ibn anas a cikin kamar da ke cin al-muktasar al-kabir na abdullahi ibn abdul hakam wanda ta fiya daga cikin tafai manya da aka fara yi a malikiya kusan duk wani tafi da muke karantawa to wannan tafi ya girme shi shi ya fara yin muktasar wanda ya yi iktisar mangani imam malik abdullahi ibn abdul hakam ya da muktasar al-kabir da muktasar al-saghir na madina da al-awsat amma na fi tsammanin al-kabir da al-saghir din ne zai ke hannu to shi ga abin da malik ya faɗa a yake ce salatul idain sunnatul ahli afaq salat sallan idi sunna ce ga wato yan gari kaga nan sai ce sunna ce wasu malamai mazhaba suka dauki tabbatai sunna sunna ce muakkada wasu suka ce sunna ce sunna ce wato wajiba to amma dai abinda dai muka rinjayar a wancan sati abinda yafi inganci yafi kama da dalili na shari'a shine sallan idi sallan wato wajiba ce sallan idi wajibi ne wanda bai fita ba da gangan yanki fita to yayi zunubi wajibi ne wato akan kowa da kowa ba wajibi ne akan ma wasu al'umma idan suka yi sun dauke ma wasu ba a wannan wajibi ne kowa da kowa sai ya fita saboda manzala ya umarni da shi sannan kuma manzala ya ya yi diman da'iman ya wato tsaya cir akan wannan sallah din ba a taba sanin cewa bai taba bai yi wannan sallan ba to na farko dai ita kanta wannan ibada ibada ce babba yayi umarni da yayi umarni kuma sai ya bi umarnin da kuma da aikin sa kuma aikin nasa ba taba samun yaƙin wannan aikin ba to kuma al'asulu fi awamirin nabi sallallahu alaihi wasallam a shi ne alwujub idan a ƙur'ani ko sunna aka ba mu umarni abin da ya shafi ibada musamman to wannan shi ne a da kishi a matsayin wajibi sai in kayi wani abu zai kautar da wannan abin daga wajibi wannan haka yake a cikin usul fiqh na malamai in aka je kai sallah to wannan sallar ta zama wajiba a wurinka sai yayin da kake da hujjan cewa wannan ba wajiba ce ba kamar irin salatul laili da sauransu da muke da hujja na cewa wannan ba ba wajibi ne ba sannan kuma aiki da matsala ya yi ba a taba sanin matsala ya ƙi yin sallar idi ba to wannan shi kanshi ya zama bayani ne na wannan umarin da aka yi bayanul ma'amur kuma bayanul wajibi manzilatul wajib shi ma yana matsayin wajibi ne saboda haka malamai suke cewa wannan ya zama babban wajibi ne ga kowa a sallan idi wannan umarnin manzo Allah ne kuma ba a san wani lokaci da ya ce shi ba zai yi ba ko ya ce ma wani sahabi in baka yi babu komai ba a san wannan maganar ba saboda haka wajibi ne magana mafi inganci sallan idi sannan kuma dalilin na biyu saboda ita sha'ira ce zahira alama ce na wannan ranar alama ce na musulunci na wannan ranar sadaka a ce ba za a yi mata za a sare da ɗaya daga cikin alamun musulunci ne baki daya malamai suka ce sha'ira ce zahira sha'ayar kuma na musulunci wannan al'asul shi na ɗauke su a matsayin wajibai sai akwai dalili wannan shi ne zaɓin shekul sa'ibi taimiyya shi ne zaɓin ibn ifaimin shi ne zaɓin shekbin baz shi ne zaɓin muhammad ibn ali shaukani ga abinda a shaukani ke faɗa cin asirul jarrar yake cewa i'lam annan nabiya sallallahu alaihi wasallam la zama hadhihi salata fil idain ka sani cewa manzo Allah ya lazumci yin wannan sallah a ranar idi walai mai turka fi idi min al'ayadi ba a taba sanin mazala ya bar wannan sallah na idi ɗaya daga cikin idoda ba ba a taba sa idi ta zo ba a samu mazala bai yi ba wa amara nasu bil khuruj ilaiha kuma yayi gangami ya kira mutane su fito su sallan idi hatta amara bi khuruj nisa'il awatiq har ma ya bada umarni mata wanda suke ƙananan ƙananan mata wanda suke gab da balaga ko sun balaga kenan yace su fito wadawatul khudur kuma ya umarni akan wanda suka ƴan mata wanda suke sun riga sun balaga cewa su ma su fito walfiyyar kuma yi umarni masu haila su masu fito wa amara alfiyyar an yi atizin salata kuma ya ce su waɗannan masu haila ɗin su ƙaurace ma wajen sallah ɗin wai hadar alkhaira wa da'awatul musulmi amma su su halarci wannan alkhairi mai girma kuma su halarci addu'o'in musulmai wa hada kullu yadullu ala alwujub wannan dukkan shi yana nuni akan wajibci wujuban muakkadan wajibi ne wanda ke abin karfafawa ala al'ayani akan dukkan mutane la'al kifaya ba wai a ce wasu sun yi wasu dauke ma wasu ba wannan shine abin da shi Muhammad ibn Ali Shaukani yake fada wanda kuma wannan hujja kamar da muka fara babu abin da yake ture shi bazala umarni yayi sannan kuma ya bi da umarnin nan da aiki banda shi akwai magana da Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana magana cewa sallan idi ya daga cikin wato sha'airul Islam alaman musulunci bayyananu na wannan rana wanda yake bi halitta a bar su ba yace wa hada rajahna anna salatul idi wajiba wajibatun al ayat saboda haka muka rinjayar cewa sallar idi wajibi ne ga kowa qauli abi hanifa wa ghairihi kamar yadda wannan shine magana abu hanifa da wanin sa wa huwa ahadu aqwali shafi'i kuma dai daga cikin maganganun da ake rawaitowa da guda biyu daga imam shafi'i kenan wa hada alqawlaini fi madhhabi ahmad kuma dai daga cikin maganganun guda biyu na imam ahmad kenan wa qawlu man qala tajibu wanda yake cewa bata wajaba ba fi ghayatil bu'di magana ce manisanciya magana ce wanda take manisanciya ba ta da karfi فإنها من أعظم شعائر الإسلام سبودا سلن إليا daga cikin mafi girman alaman musulunci والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ko mutane taruwa taruwa da ake bukata a sallar idi kuma ake taruwa za a sallar idi yafi yafi juma'a wa qad shuri'a fiha takbiru kuma an shar'anta mana murƙayin kabarbari kaga kabarbari ai ya kofa makofin kira sallah kuma ya kofa makofin kira sallah ya kofa makofin iqama wa qawl man qala hiya fardhu al kifaya la yanḍad malaka cewa wanda ma shi ma ce wajibi ne wasu yin wasu dauke ma wasu to shi ma wannan magana magana ne wanda yake bai zama kamam kamamiyar magana ba fa innahu law hadara hatil misl al azim 40 rajulan dan da za a samu mutane guda 40 kawai suka zamu aka samu suka zo idi a gari lam yahsul maqsud to abin da yasa shari'a ta shar'anta mana idi na a zo a taro a gangami to ba samu ba same shi ba wa yana ma yahsul bi hudur muslimi kama fil jum'ati abinda ake so a wannan rana shine kowa da kowa ya fito a zo a cika al'umma gaba ki da zo sada ya wannan sallar idi dan haka abinda yafi inganci a maganar malamai a sallar idi wannan wajibi ne wani wani ana cewa zaka wani saboda ko saboda ga wuta ce na malanta sai ga musamman lokacin da aka corona wasu zai ga sun da zuwa masallacin idi tun daga wani lokaci ko har yanzu sa tsammanin corona ne ko ba sani bane amma dai za ga wasu ba sun daina zuwa masallaci kuma ma wasu din kuma za ka gani suna da wani abu na sani ubangiji ya ba su wani abu na sani amma kuma su yi irin wannan kan saba wanda duk har malamai da suka ce sunnatul muakkada ba suna magana mutum ya bata dungurgun ya je da zuwa ba sallan idi wannan wani abu ne da yake mazala ya sharanta wa mutane abu mamaki ne ba wato a samu a ce ko da ma suna ce musu habba ba ma suna ba aka da ba a samu wani wanda yana cewa yake cewa shi ba zai je ba sadaka abin da yake wajibi abin da yake mafi inganci shine sallan idi wajibi ne wanda bai fita batu yayi zunubi wanda shine magana da tafi inganci a maganar malamai malam sai mazala sai ya ce wa man nasaka ko kuma man salla salatana wa nasaka nusukana yayi wato yanka yankan da muke a wannan rana fakada asaban nu suka to ya ya dace da yanka wannan lafazi ne na Mansur ibn Mu'tamir kamar da na faɗa daga Imam Ash-Sha'bi Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi daga Bara ibn Azib akwai iskali a wannan magana in aka dauki magana a haka baddan dai hadisi ya zo ta wasu bangarori to sai sai ya zama ya cire wannan iskalin cewa ya man sallah salatana wanda ya salla irin sallan wanda saka nusuka na kuma ya yanka irin yankan mu faƙar asaban da suka to ya dace da yankan layya in aka ɗauki magana a haka to abin da za mu fahimta shine wato haga wanda dole sai ka hada abin guda biyu dole sai ka hada sallah sai kuma ka hada da yankan kuma yankan mai zama bayan kuma sallah ɗin sannan shine ka dace da ladan layyar amma da misali za ka je mutum mutum bai samu sallan ba ko ya ƙi zuwa sallan da gangan sai ya je yanka kaga to bai da ko da yanka kenan bai da lalai yake da wannan shine zahirin abinda wannan bangare na hadisin yake magana a dai wannan wato bangare da malai ya kawo mana to kaga in aka shiga za a yi wannan fasalan kowa ya shiga uku a ce duk wanda ba samu sallan idi ba to ko sun yankan ma shikenan ba su da ba su da wato ladan layya wannan kaga ayabu ne mai girma to amma akwai lafazi munan malai ya kawo lafazin da yake a takaice ne akwai lafazi daga shi kashi masu ibn mu'tamir din yake cewa man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka wa man nasaka qabla salati fa innahu qabla salati fala nusuka lahu amma duk wanda ya yanka kafin sallah to lalle wannan yankan yayi ta ne kafin sallah dan haka bai da ladallayya kaga ai wannan ya dan fito fili magana ba ana maganan wai wanda bai samu sallah ne ba ana magana dai wanda bai yi wannan yankan bayan sallan bayan wato sallan idi ba ita wannan yankan dole a yi ta bayan sallan idi wannan shi sharadin kawai fa qadar asaban nu suka tara alaka ne da wanda saka suka na kuma wannan shi lafazin akwai lafazin zubayd al-yami wanda yake maganar nashi ya fitowa shi fili yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi mazala yake cewa farko abu da zamu fara fi yawmina hadha a wannan ranar tamu an nusalli shine mi sallah thumma narji'u sannan sai mu koma fanan hara kuma sai mu je mu yanka abin yankan mu faman fa'ala zalika duk wanda yayi haka wato duk wanda yayi yanka bayan sallah faqad asaba sunnatana to ya dace da sunnan mu wa man nahara qabla salati duk wanda yayi yanka kafin sallah fa inna ma huwa lahamun qaddamahu li ahlihi nama ne kawai yayi gabatar mai iyalinsa laysa min nusuki fi shay baya cikin wato ibadan layya to kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa abinda abinda wato a wannan hadisi ake magana ana maganan faqara asaban nusuka ana maganan in ya zama ya yanka din bayan sallah kenan shine faqara asabas sunatana amma ya zama ya yanka kafin sallah din to shine wato ya zama bai dace da layyan ba ba ana maganan ya samu sallah ko bai samu ba wannan ba akan shi wannan hadisin ke magana ba to wannan shi ma da mazala ce wanda saka nusuka na yayyanka yanka da aka shar'anta mana shi ma wanda zai kawo mu akan hukunci na shi kanshi wato yanka din shin yanka yanka abin yanka layya shi ma wannan wajibi ne kowa da kowa in bai yanka ba ya zunubi ko kuwa farali ne fardun al-kifaya ko kuma a sunna ce muakkada a jumhurin malamai shi ma da kamar irin maganar sallar idi sun tafi akan cewa a layya abin layya wannan sunna ce muakkada suna ce mu'akada kuma wannan shine maganan galibin malaman malaman malkiya kuma shine magana na mazhabi na Imam Shafi'i kuma wannan shine mazhabi na Hanabila mazhabi na Imam Ahmad ibn Hanbal a mashhurin mazhabansa Abu Hanifa shi ma dai anan ya da akan wadabci game da ya tafi sallar Idi kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi ne daga Imam Malik Imam Malik yana da magana guda biyu ɗaya daga cikin ruwayoyi da ake ruwaitowa daga Imam Malik akan cewa sallan wato layya wajiba ce kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imamu ahmad ibn abi zal qaira wanda ya tashi kawo maganan ita ma wannan abin a cikin risalarsa sai ce sunatun wajiba sunnatin wajiba ya kira ta da sunnatin wajiba kamar watakila imamu ibn abiz al-qayrawani yana fassara mangani imam malik a matsayin cewa imam malik fa watakila shi ya fi karkata zuwa ga cewa wannan wajibi ne a wajensa saboda imam malik kamar yadda za mu zo mu faɗa akwai wasu manganu da yake da shi akan cewa baya son ya ga wani ya bar layyana zai iya kuma shi yasa a can a cikin iktisal mudawwana shi mai risala yake cewa wa sannan rasulul dhahaya wa amara biha manzo Allah ya sanna sunnanta ailayya kuma yayi umarni da ita fa hiya wajibatu ala man istata'a saboda haka wajiba ce lihin layya ga wanda ya saba dama wannan kaga magana malikiya ce ba magana ce na shi ibn zai al-qayrawani shi kamar haka watakila haka yake fahimta imam magana imam malik dan magana imam malik a magana ce wanda ba a samu shi kawai cewa yi baya bai kayatar da shi ba a samu mutum yana dama zai yi ya layya ya ƙi layya wannan shi ne abin da imam malik ya faɗa da wasu maganganu da ya yi ya sanya wasu daga cikin malamai suke ganin watakila maganansa tana nuni zuwa ga wajabci ne wanda kaga wannan shi ne kamar abin da imamu alkairawani ya mana takarijin shi akwai hadisi da ya zo a babin kafin za mu ƙara magana kan malikiya da kuma magana da ya fi rajiha a wajen mu insha Allah amma akwai magana akwai hadisi da ya zo yake nuna yake nuna kamar wato wajabcin yin wannan wannan ibada shine hadisi da Imam Ahmad ya fitar da Abu Dawud al-Hakim an-Naisaburi daga Abu Huraira manzo Allah ya cewa man waje yake cewa Abu Huraira daga manzo Allah yace man lam yudhi fala yaqrabanna musallana yace duk wanda yake da dama yayi yayi layyabe ilayya ba to kada kusanci wajen sallan mu wannan ruwaya ce da ake rawaito daga Abu Huraira Abu Huraira yake cewa manzo Allah ya fala cewa duk wanda yake da dama yayi layya bai layya ba a to kada kusanci masallaci inda zamu yi sallah musallam kusan abinda manzo Allah ya wakana aikin sa shi da mazala shi baya yin sallah a cikin masallaci yana yi ne a waje kaka da an ce musalla musalla na kai zamanin wace masallacinsa na madina duk da girman masallacinsa na madina amma can yana zuwa can wani waje ne wajen filin allah ta'ala waje ne a kira mawdu'u kafir ibn salt a nan mazala yake yin sallah ba taba samu ya taba yin sallah a masallaci ba wannan kuma haka wata bida ce yanzu muka ɗauko makan mu muke matsa makan mu sai mun sallah a masallaci insha Allah magana da zai zo akan wannan ita ma wataƙila in akwai munasabar magana za mu ƙara yin magana kan wannan da magana imam malik da wasu daga cikin aimatul mazahib akan wannan matsalar bizzat na wanda suke wasu ke kafewa sai sun yi sallan juma'a sai sun yi sallan idi a masallaci ya zama sunna wannan ba a taba bai taba zama sunna ba wannan wannan ruwaya ruwaya akwai as-sahih wannan ruwaya ba magana ce ta Abu Huraira wannan ruwaya da abu da muke ce da aka ce wanda bai yake da dama ya ilayya bai ilayya ba to kar ya kusanci wajen sallan wani abu huraira ne ya faɗi wannan maganan wanda ya ce daga manzo Allah wani rawi na ake ce Abdullah ibn Ayyash al-Basri yake rawaito daga Abdurrahman ibn Hurmus daga Abu Huraira daga manzo Allah to amma Abdullah ibn Ayyash Abu Hafs saduq ne wani lokaci da ma yana da ayyukan kurakurai to kuma a wannan hadisin ya sa a manya-manyan amintattu da suka rawaito hadisin daga Abu Huraira ba haka hadisin ke ban magana ce ta Abu Huraira shi kuma sai je ya ƙara mata wayi ya sanya ta zama maganar manzon Allah Abdullahi bin Wahab da Ubaidullah bin Abi Ja'far da Ja'far ibn Rabi'a dukkan waɗannan malamai suna rawaito wannan hadisin daga Abdurrahman ibn Hurmus al-A'raj daga Abu Huraira mawqufan alaihi cewa magana ce ta Abu Huraira ba magana ce ta manzon Allah ba kuma imamu tirmidhi da imamu dara kutani da imamu bayhaqi duk sun rinjaye da cewa wannan magana ce ta abu huraira kaga hujja akan wannan ta ta sauto cewa duk wanda bai layya ba ko bai shirin ya layya ba to kare kusanci wajen sallah na musulmai to hujja dai da wannan hadisi yanzu babu shi to sai daga cikin hujja da su a hanaf suke faɗa na cewa wannan wannan wannan wato sunna din ya kamata zama wajiba ce shine shi ma dai wurin da aka fada a sallan idi mazala ya umarnin cewa ayi layya shi na farko sana kuma shi da kansa yayi to kaga wannan sai zama wato wajibi a wajensa wajibi ne wato mazala ya sharanta mana sana kuma ya dace layyan ta dace da sallan idi wajen kasancewa dukkan su sha'ira ne misha'ir islam alamomi na musulunci na wannan ran to galibi kuma sha'ir na musulunci ba ka da dama in an ce maka wannan sha'ira ce ka cire shi daga wato wajabci sai in akwai dalili sai in akwai dalili kamar su aƙiƙa ne da sauransu in akwai dalili sai ka ce to wannan ba dole bane in kuma duk da shi ma aƙiƙa akwai maganganu akwai maganganu na malamai game da aƙiƙa ba muna kan matsalar bane da yanzu imamu ibn taymiya shi abin da yake gani ya fi rinjayar da maganan maganan wato al'ahnaf shi ma a nan bangaren yana cewa abin da ya fi shi a wajensa shi ne layya wajiba ce layya wajiba ce ga abin da yake fada ita an mal ubuhiyya fal azhar wujubu aidan a layya abin da ya fi bayyana ni a wajena ji ibn taymiya shine wajibci fa innaha min a'zami sha'air al-islam layya nan ita ma tana daga cikin manyan manyan alamomin musulunci wa hiya nusukul 'am kuma wato shine wato yanka na an-nusuk da aka sharanta mana a cikin shari'a fi jami'il amsari a dukkan wato garuruwa wanda su kuma karunin bisu salati kuma yake cewa kuma ibadan yanka ubangiji ya gwama shi ne da sallah a cikin a cikin wato qur'ani to qur'ani abinda muka sani shine sallah wajibi ne sallah wajiba ce to sai aka hada kuma sallan da kuma da kuma wato annusuk din kaga wannan sai ya fa'idan maka da cewa ita ma ta zama wajiba kenan wannan malamai suna kiran shi dilatul iqtiran dilala na al-iqtiran wato ba wai bai da karfi wannan dalilin amma wasu malamai su ne in an rasa wajen tarjihi suna amfani da shi wajen in an zo za a kawo jeran giyan abu sai a kawo wajibi wajibi wajibi wajibi sai a kowane abu da ake tanta bayan wajibin sai a raba shi sai malamai suka ce sai to a tunda aka raba shi da waɗannan wajiban abubuwan to shi ma ya zama wajibi wannan suna kiran dilala na al-iqtiran bai da karfi amma dai ana yin tarjihi da shi ibn tamiya yake cewa fi qauli a fadin sa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah ta'ala ce lalle sallata mazalla yace sallata da yankana duka wato na ubangiji ne kaga sai hada salla da da annusuk wannan yana nuna wajibci wa qad qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya kara fada a wata a wata ayar fasalli li rabbika wanhar kai kai wa yi ma ubangijinka sallah kuma kai yanka kaga ƙara hada sallah ya ƙara hada ya ƙara hada yanka sallah kuma wajiba ce to ita ma yankan ta zama wajiba wannan shi da abin da Ibn Taymiyyah ke magana fa amara an-nahara kama amara fa amara bin nahari kama amara bis salati sai ya umarni da yanka kamar yadda ya umarni da sallah wa qad qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ƙara fada wata ayar wa li kulli ummatin ja'alna masakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am kowace al'umma mun sanya musu mansakan wata shari'a ta yanka saboda su ambaci Allah akan abin da ubangiji azurta su na wato dabbobin ni'ima amma da ya ci gaba da kawo ire-iren waɗannan ayoyi saboda ya nuna ya nuna wajabcin abin sannan ya ce wa qarja'at al-ahadithu bil amri biha yace afwan yake cewa qad qalu innal hajj kullu amin fardun al kifaya kuma malamai suna cewa yin haji a kowane shekara ai farali ne wato na kifaya wasu sun yi sun dauke ma wasu لانه من شعائر الاسلام ان aka tambaye su me dalili sai saboda ya daga cikin alamomin musulunci wadhahaya fi idin nahri kadalika shi ma wato ibadan layya shi ma alama ce na na wato alama ce na musulunci sadaka wannan shi ma yana nuna wajibi har inda yace wa qarja'at al-ahadith bil amri biha kuma hadisi sun yi umarni da shi wa kada kharaja wujubuha wannan maganar nasa ya kare daga nan wannan dadi yana nuna cewa ibadan layya shi a wajen ibn taymiya yana ganin wannan wajiba ce yana ganin wannan wajiba ce saboda ita ma ta dace da aikin haji ta kuma dace da sallar idi wajen dukkan su sha'ira ce alamomi ne na musulunci na wannan lokacin to kuma duk abin da ke sha'airin islam ne sai in ka dalili sannan zaka ce bai zama wajibi ba imana ya kawo hujja na cewa wanda suke cewa ba wajibi bane daga cikin hujjan malamai da suke cewa ba wajibi bane shine hadisin nan da ake cewa da nawa Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da Ummu Salama na zama na hadisun umar salama ne take cewa mazala ya ce idan watan zulhijja ya shiga wa arada ahadukum an yudhi falyumsikanna min awfarihi wa sha'rihi yace idan watan zulhijja ya shiga ɗayan kuma yana son kuma zai layya to to ya kame akai fansa kuma ya kame wato gashinsa kar ya aski sai yayin da yayi abu yayi wato ya yi layyan tukuna wanda wani hadisi ne wanda aka suna ta rigima da shi hadisi ne tabbatacce sahihi ne ba wani wanda yake tattaman ingancin hadisin almuhim dai anan suka ce kaga anan manzala sai ce wa arada ahadukum an yubahi dayan ku yayi nufin yayi layya kaga ashe nufi ne aka ce in yayi nufi in bai nufi ba kaga shikenan sai shiga da askin sa eh wanda ce kaga anan ya wannan ya ba wajibi bane sai mutum yake cewa to wannan dai maganar da suka yi shi ma anan sun fadi saboda a wani lokacin shari'a takan kawo irin wannan uslubin idan tana son kawai ta maka bayanin ɗaya daga cikin hukunce hukunce ibn tabiya yake cewa ashe ba Allah ta'ala ne yake cewa idan kuntu ila salati ba idan kun yi nufin za ku tashi ku je ku sallah faghsilu wujuhakum to anan za ku ci sallan ba wajibi bane eh ba za a ci sallan ba wajibi bane nufi ne shi nufi sunansa wannan ana magana cewa yayin da ka tashi ne zaka je kai abin to ga ga dokan ga dokan akan ka wannan baya nuna wato baya kora wato wajibci wannan shine wato ikhtiyarin Sheikh Usaymin Taymiya wanda watakila in ba dan akwai wasu akar da zamu zo mu karanta ba to a gaskiya magana na cewa wajibi ne layyato fa tana da karfi kwarai da gaske tana da karfi muna da lokaci ko ina saura to to akwai imamu shafi'i da wasu daga cikin malikiya akwai hujjoji da suke kawo hujjoji da suke kawo wa galibi hujja ne wanda wato ba za a karbe shi ba in ba dan imamu bai da su imamu tahawi sun kawo wasu hadisai a tare da ake da shi daga abubakar da umar da abu masud al-ansari daga abdullahi dan abbas wanda suke nuna abin kamar da dan sassauci ba to za mu karanta waɗannan atharai daga nan kuma sai mu ga malamai ya suke fahimtar su su a wajen wanda suke cewa salayya wajiba ce ya suke fahimtar waɗannan atharai su kuma su imamu shafi'i suna ma suna hujja da wannan a matsayin cewa layya ba wajibi bane a wajen su imamu bai haƙi a cikin sunan kubaransa ya ruwaito ya yi farko ya fara kawo ya kaito magana daga imamu shafi'i imamu shafi'i cewa wa balagana anna ababakar ne siddiq wa umar kana la yudhiyani karahiyata an yaqt an yuqtada bihima fayudhanna man ra'ahu fayadhunnu man ra'ahu ma annaha wajiba yace wa balagana anna ababakar ne siddiq ya iso ya isar mana labari ya zo mana cewa abubakar siddiq da umar ba sa yin layya ko yaushe saboda suna gudun kar a zo ana yin koyi da su mai koyi da su ya dinga tsammanin wani abin wajibi ne a kan shi ko da bai da hali zai ci bashi ko ya matsa ma kan shi sai ya yi layya wanda kuma wannan dama ba wanda ya sa shi wannan ana magana alqadir ne wanda ke da dama ya yi wannan ibadar shin wajibi ne ko ba wajibi ba shi ne ke cewa to an samu wasu daga cikin magabata kamar abubakar kamar umar su ba sa yin layyan kowace shekara ba saboda kar wani in ya gansu ya tsammanin wajibi ne ya ce shi ma bari je kallafa ma kansa wannan ruwayan tana cikin kamar da ta cikin sunan al-kubra na al-baihaqi tana kuma cikin sharh ma'an al-athar na al-tahawi tana cikin musannaf ibn abi na abdurrazzaq as-sanani tana kuma cikin al-ilal na ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah daga cikin ruwayan da ake da shi shine ruwaya wanda Imam al-Bayhaqi ya rawaitowa ta hanyar Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi daga Sufyan al-Thawri daga babansa shine Masruq al-Thawri afwan Sufyan daga babansa Sa'id ibn Masruq al-Thawri daga kuma Muqarrif Muqarrif ibn ibn Tarif al-Harithi da kuma Isma'il ibn Abi Khalid dukkan su waɗannan su uku baban shi sufiya din da kuma mutarrifin da isma'il ibn abi khalid suna rubutuwa daga ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi daga abu sariha al-ghifari wannan sahabi ne na manzon Allah sunansa hudhayfa ibn asid yace adraktu ababakr na riski abubakar aw ra'aytu ababakar ko na taba ganin abubakar wa umar da umar la yudhiyani ba sa basilayya ba wannan ba ana nuna wai ba sa yi badin gurgun kamar da wani zai tsammani layi mafiya ne wannan ba dole yana nuna ba sa yi rungurungun ba sai dai na wasu lokuta ya ji ya ci da su ba su yi wannan ibadan ba albayar ya ce fi ba da hadithi a wasu sashi na hadisan waɗannan malamai da aka da suke ruwaito sai ya ce karahiyata an yi kuta bihima saboda suna gudun kar wani ya zo ya matsa maka shi sai ya yi koyi da su ya kallafa maka shi a matsayin wajabci imamu sauri shi ne ke rubuta wannan ruwaya daga babansa da kuma ismail ibn abi khalid da kuma mutarrif ibn qarif al-harifi al-kufi daga ash-sha'bi daga kuma hudhayfa ibn asir wannan hadisi ne tabbatacce isnadi ne tabbatacce wannan imamu ahmad shi ma yana rawaito wannan hadisi a cikin ilal dinsa daga mu'tamir ibn sulaiman daga isma'il ibn abi khalid daga mutarrif sai yana rawaitowa shi daga amir ibn watila wanda wannan kuskure ne kamar da albaqi ya magana so wannan kaga shine asarin farko asari na biyu da ake da shi shine abinda albaqi yake fitarwa ta hanyar alqanabi daga salama ibn bukhut daga ikrima maula ibn abbas anna ibn abbas cewa abdullahi dan abbas kana idza hadara al-adha idan wato wato sallar laye ta yi a ba maulan lahu dirhamaini sai ya ba da ɗan silalla ma wato wani bararren bawansa kala sai ce ishtari bihi ma lahaman kaje ka siyo min nama wa akhbirin nasa annahu abha ibn abbas kuma ka ba da labari cewa wannan shine layyan abdullahi dan abbas to kaga wannan wasu suna ganin abdullahi dan abbas yayi ne saboda kare kar mutane su fahimci wajibi zai iya zama kuma abdullahi abbas bai da kudi a lokacin ne ya faɗi wannan shi ma wanda zamu zo mu ga me ma'anan wannan akari da na abdullahi dan abbas banda wannan kuma akwai akari da har ila yau albahar ke fitarwa ta hanyar sufyan at-tawri daga mansur ibn mu'tamir da kuma wasil ibn al-ahdab daga abu wa'il shaqiq ibn salama daga abu mas'ud al-ansari sahabi manzo Allah uqba ibn amr al-ansari ya ce laƙada hamamtu an ada al'udhiya na himmatu bar layya wa inni lamin aisarikum kuma ina da kudin da zan yi layyan sai in daina yin layyan makafata an tahsiban nafsu annaha alayya hatmun wajib saboda kar wasu sun tsammanin wajibi ne a kaina to kaga wannan ma shi yafi nuna wato kai tsaye ba wajibi bane wannan wato akari na abu masud al-ansari wani sahabi na manzo Allah mutum Madina banda wannan kuma akwai riwaya da ake ruwatowa daga Abdullahi dan Umar cewa Abdullahi dan Umar ya ce ita wannan layyan ajrun ne wa khairun wa sunna ita ajrun ne wa khairun wa sunna lada ne kawai da kuma sunna ce ta manzon Allah da kuma alkhairi ne amma dai yake ce ma yake ce ma wanda ya tambaye shi ba wajibi bane akan sa wannan sune riwayoyi da ake da shi daga wasu daga cikin magabata wanda suke ganin kamar waɗannan abubuwa ba za su zama ba za su zama wato wajibai ba lokaci yayi koko ne to wannan asarai da muka kawo asarin Abdullahi Abubakar asarin Umar dan Khattab asarin Abdullahi ibn Abbas asarin Abu Mas'ud al-Ansari Uqba ibn Amr al-Ansari da asarin Abdullahi dan Umar akwai maganganu kan ma'anansu farko tukuna da kuma me suke nufi suna wannan za su iya kautar da ita ita wannan ibada ta laita zama ba wajiba ba ko ko a kamar da malikiya ke faɗa ko ko a ta abin da na akan wajibci kamar yadda su a hanaf suke faɗi kamar da su ibn taymiya suke faɗi insha Allah wannan shi zai zama matashiyan katunmu a sati mai zuwa in Allah ta'ala ya kai mu da rai da lafiya abinda baka ta ji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah babu tambaya sai mu
dama aiki take yi ita ce kuma za ta shigo na karatu
tunda shi zai yi to inda ya tana da kudi ta ce ta yi wani abu za a lada take nema ko da ma ba dole bane akan ta tana neman lada kaga ba zai bai kamata ya ce mata ya haramta mata wannan samun ladan ba wato shi mahaifi da miji ba sa hana wanda ce karkashin su ibada da ake neman lada kar wani je an ce in mace za ta yi sallan za ta yi azumin nafila sai ta nemi izinin sa kuma wanda ya zama hanya ce da diman da'iman da ta ce za ta yi kuma hana ta abinda ake magana shine in yayin da yake da bukata a wannan ranar yana da wasu abubuwa na maslahoyin sa a fara gabatar da maslahar sa amma da shari'a za ta gane cewa yanzu shi adawa yake da wannan azumin ta koyo shi to za a iya masa dole haka zalika shi ma mahaifi yayin da kawai wani ɗansa zai yi wani abin da yake na neman lada in ya ce a yau karka yi kaza karka yi kaza abu inda ba wajibi ne musahabi ne ko na sunna ce to za a ce dole mahaifin biyayya amma idan aka gane cewa ya riga ya ne shi wannan ibada ne baya so to kuma anan ne za a fito kuma a ce a'a to ai kuma wato umarnin ubangiji yana sama da umarninka ila ana fam- ana fa- fahimtar wannan abubuwan don wani lokaci wani sai wani sai wata matan wani abu ne za ta yi na alheri ah, ko kuma wani ibada ce za ta yi na azumi sai ya miji ce shi kawai a gidansa babu azumi shi a gidansa to kaga ba za ka ya za ka ce ya zai ce babu azumi shi in ji wato wato gidansa babu ibada kenan eh idan yana da bukata a lokacin wanda za ka fa baya nan wani fa wataƙila ma baya nan duk wuce din ma ba ma a gidan ba- zai ba amma kuma sai ce ya hana shi a'a wannan ana magana in da bukata in kana da bukata ne kai kai kana ganin wannan zai ci kawai da wasu abubuwa na gidanka kace a wannan ki dakata ga wani ibadan da yafi wannan muhimmanci shine ibadan aure A- je ki girki a gama girki akan kari na lura idan kika yi azumin nan to abubuwa na kwakwance mu a gidan ne yace ba za a yi ba to kaga wannan yana da dama amma kawai ce a ba za a yi ba kawai saboda ba za a yi ba saboda ba na so To kaga yanzu wannan wata magana ce daban abin ya yi tsanani ko ya dungulgo za ta yi za ta yi dan nafi filinta kawai da ya ga za ta yi ce shi bai da ba a to kaga idan za ta ce so nafila ce ce ba za ce ai an ce dole sai ta bi shi a in an gane adawa yake da na abu za a za a bar shi dole sai ya bata ta yi amma in ya zama kawai daya biyu ne haka yana da wasu bukatu ne ya kira ta wani babu laifi Eh, shi ma shi ma haka mahaifi za ta yi layya a kawai in kudin yake bukata sai a kai masa sai a watakila kudin yake bukata abubuwa sun yi zafi amma idan kawai haka nan ne bai san kuma ta samu lada to kaga wannan ba za a ce abin da yayi daidai ba kuma idan ta je ta ci ta sayo in ta samu lada kuma ba za a ce ta sama mahaifi ba ba za a faɗa wannan maganar ba Allah ta'ala ya yafe mana eh babu wani tambaya ko to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh